أمر ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحمده تعالى وأشكره على ما خلقنا ورزقنا وهدانا ومن جزيل نعمه مننا وأدينا ومن دون الناس خطنا واصطفينا ومن سائر الأمم ابتارنا وجتبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملء القلوب الأهل الإيمان بر والرحمة وعنانا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق تبديلا لأمته وامتهان وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أشرف المرسلين رسالة وأبدل البشرية إنسانا أنزل الله عليه كتابا قرآنا شفاء وموئذة ونورا وقرآنا وهدى للناس ورحمة وبيان صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمه بنعمة الله إكوانا وعلى برار والخيار الأنصار عنوانا أن تكون ممن تبعه بإحسان لتحقق بإذن الله صلاح دنيانا وديننا واتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه باطلا وظاهرا أنا أقول باطلا وظاهرا إخواني في الله إن في هذه النعمة هي أن أمن الله إنسانا على نعمة لا تؤد ولا تنسى إما تكون نعمة ظاهرة أو نعمة الباطنة نعمة الباطنة هي نعمة الإيمان أن أمل الإنسان بالإيمان وعلى الإيمان متواكرا ومننا متكاثرا فكم لله سبحانه وتعالى من نعمة على عباده ولكن أكثر الناس لا يشكرون فما الذي خلقنا إلا الله وما الذي رزقنا بالإيمان والسمع والبصر والأبئدة إلا جل سبحانه وتعالى وما الذي من علينا بالسمع والأبصار والأبئدة وأنعم علينا بالأقول والقوية يعني قويا إما قوة قال أما قوة الجسمية إن الله سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا توسوها إن الإنسان لظلوم الخفر لذلك كان حقا لله سبحانه وتعالى على الإنسان أعظم الحقوق على دون سائر دون سائر الإنسان في العبادة والتوحيد والطاعة لا إلى غيره ولا رب سواه وشكرا منائم وأجب علينا أن نشكره سبحانه وتعالى لكي نكون من المتعابدين ثم يأتي بعد الحق الله أنعمه حقوق الوالدين والإحسانه وإذا كان لله سبحانه وتعالى نعمة الخلق والإجياد ولوالديه نعمة التربية والإيداد والإناية بشؤون الأبناء والأولاد لذلك قرر الله سبحانه وتعالى حقه للوالدين بالحقوق سبحانه وتعالى وما ذلك إلا لتعزم حقوقهما والخرماتهما فضلهما الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا في كتابه العظيم لما سأل سائل ووصينا الإنسان بوالديه hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wa fisalahu fi amai an ashkurani wa liwalidayk wa ilayka al-masir ikiwani fillah inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru al-awlad an yabirru abaihim abaihim al ومن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله عز وجل وكما أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالشكر على أنعمه عليه بخلق ورزق والتدبير أمره للوالدين أمره بالوالدين مهما هما عليه وإحسانهما إلى ولا يظن أن العاقل يجهل الإحسان الوالديه عليه ومن سبب الوجود الإيمان أو وجود الإنسان لذلك لا عجبا أيها الإكوان أن تكرر أن تكرر في كتاب الله والحقوق الوالدين قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا على حقاب ووصينا الإنسان بوالديه إحسان عنكبوت ومروى بخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل الأحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال جهاد في سبيل الله ويشهد لذلك ما في صحيحين أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد وقال من يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيي الوالدين قال نعم قال ففيهما جهاد أمة الإسلام بر الوالدين فريضة لازمة على كل مسلم وغير مسلم بر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام والصالحين يقول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام وبر بوالديه ولم يجعل جبارا شقيا ويقول عن يحيى عليه السلام أو بن زكريا عليهما السلام وبر بوالديه ولم يكن جبارا أثيا ودعاء لهما أحياء وأمواتا واجب على ولده إن كان صالحا وإن كان غير ذلك يترك رب غفر للمؤمنين والمؤمنات كما قال الله عنه عليه السلام رب غفرني ولوالدي ولمن دخل بيتا مؤمنا إخواني في الله إن الأنبياء يدعو آباءهم ليغفرهم ربهم ونهى من باب أولى أن نستغفر لآبائنا قال إبراهيم عليه السلام رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأحق لأبوي وأحق أي أحق أن يبر عليه بين الوالدين يعني بالأم أم بالمنزلة الأعلى عن أبي عند عند الولد لما أعظم من مكابر سبحانه وتعالى وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بالصحابة بالحسن الصحابة قال أمك ثم قال أمك حتى يكرر ثلاثة وفي أربعة تقول أبوك ولذلك هذا الحديث دل على أن الأم أعظم الحقوق من أبي إخواني في الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا ما لا يلد سائل وسائل ولا يكيف العود وسائل هذا حالنا ظاهر لك أمرتنا وتركتنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسنك إلا وجودك يا رب السماوات والأرضين رب نجف لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المبتدئين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالسمع والبصر وجعله طريقة إلى الجنة godiya ta tabbata ga ubangijin talakai wanda shine ya cancanta a gode masa lalle kamar yadda aka ji wannan huduba tana bayyana mana ne haƙƙin Allah subhanahu wata'ala sannan haƙƙin iyaye iyaye ba bauta ake musu ba biyayya ake musu mutukar gaya da'a ake musu a dukkanin abin da suka zo da shi mutuka ba saban Allah ba don haka ku sani cewa haƙƙin iyaye yana da girma akan yayayensu musamman mahaifiya musamman mahaifiya to kamar yadda muka ji abin da yasa rashin suna ɗan yi bayani kaɗan akan haƙƙin iyaye wani al'amari mun sani cewa a cikin satin da wani al'amari ya faru na ibtila'i a jihar jigawa a kowace tankar mai da ta faɗi ana maganar wajen sama da mutum saba'in ne na? ga ɗari da saba'in ne suka mutu lokaci ɗaya banda wanda suka kai aka kai asibiti ba a sani ba ko a ciki ba a samu wanda ya rasu kun ga wannan ba ƙaramin masifa ba ne manzo Allah yana bayyana mana yace yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama irin wannan annoba din irin wannan mutum mutum din manzo Allah yace yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama mata su yawaita sun yawaita ko ba su yawaita ba mukalla magani di da aka yi wata mahadasa as-saurat wani yaki da ga maza aka kashe mata yanzu suna nan yanzu abin da ake tasisi akwai yara mata wasu sun aihu wasu kuma ba su aihu ba sama da mutum miliyan da ya tun wancan yaƙi da aka yi a Iraq suna nan ba su auri ba haka a Falasɗin haka a duk ko'ina da aka yi yaƙi suna nan to ko mu yanzu a nan wannan muhadasa da aka yi ta Boko Haram yanzu mata nawa ne suna nan suna ta yawo akan titi sun rasa ma bai auren su da yaran da manyan suna nan yanzu Allah ya ce wannan al'amari yana daga cikin tashin alkiyama yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama sannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama mutu'a mutuwa hujjata yanzu ku yi ma'amala da wani canji ma a ce maka ya mutu yanzu ku kalla ku gani abubuwan da ake ta yi ke abubuwan da ake ta fama ke da mutuwar fujata hatta yau nake ga kwana biyu ne ko kwana uku akwai wata matar yayana sha biyu da minti biyar na dare aka kira na aka ce ta rasu wani a daren mahira ta zazzaba shinkafa ta yi komai da ta kwanta ta mutu kaga sun alamomi na tashin alkiyama wannan mutu'a fujata haka alkayis mai hankali mai lafiyayyen hankali sai ya dinga nazari mahallin shahid a wannan musibar da ta faru idan wasu sun ga bidiyon da su ga abubuwan da suka faru kaga nan za ku gane cewa muna ta zage shugabanni muna ta zage shugabanni ba abu ne da ya dace ba za ku ga aksaran mu ma barayi ne tanka ce ta faɗi ta mai ba kaga mutum yana eban mai da koko da kwanuka da mutane ganima ta faɗi naka ne wannan sata ne wallahi ba kayanka ba ne jejantawa ake to duka muhalli shahidin abin da nake so in kawo kai shine a wasu wuraren ku kalla ku gani idan motar mai ta faɗi wallahi kamar in ta faɗi a can wallahi gwamnati shirya ta aiku duk mutanen nan ibi su za a yi ma a gaba da su saboda komai zai iya faruwa amma ka kalla ha gani mu sata ma ake tafiya yi wurin sai da ba a san me matsala ba ba a san me abun ba ba a san bala'in da yake cikin wannan hatsarin ba abin da nake so in kawo kai duk wanda ya ji bbc yau zai ji wani labari wani da wani uba an tambaye shi dangane da ɗansa yana bayanin cewa ya taho wasu tafi kare tafi can yace a baba ya miƙe ta kuma ya je wutar ta cinye shi idan gurin satar man ko wutar ta ta cinye kafin abin da ya bace yake ce zo zo zo kada ya je gurin amma me bai fa yarda ba fa da ya tafi je wurin yanzu ya mutu a yaya mahaifinsa fa wanda ya fi a bbc ake yi da shi yake cewa kar ka je ka taho yake ce a ya ji kuma ya tafi ya gurin sata wutar ta tashi da shi annababin yake da ya kamata mu ji tsoron Allah mu san iyayen mu su ne iyayen dan da ka sun ya ka aifa kana ce yi kaza yana ce a'a kaza ne ba gurin da zai tafi ba wuri ne ba mai kyau ba ba fa wuri ne mai kyau ba gurin da zai tafi yana ce masa ibari ibari yana ce sai ya ji ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah lalle mu sani cewa iyayenmu su ne iyayenmu ka sani cewa suna da girman haƙƙi a kanka dukkan abin da za su maka umarni da hiwalaye mutuƙa ba saban Allah ba ne dole ka bi wannan al'amari mutuka ba sabon Allah ba wallahi ya kamata mu yi hakuri mu tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukan za ku ji ana tasisin cewa Najeriya tana daga cikin yanzu kasashe wanda suka fi talauci a duniya wallahi kuma mu Najeriya masu arziki ne arziki a ƙasar nan yana ɓacewa ya ɓaci menene ya kawo rashin amana rashin amana shine kawai ana ganin ka mai amana ne kai ma daga an aje ka agogi ke kai ma ka zama su duk rashin amana ne ya kawo duk rashin amana ne ya kawo ake ta ɗebe kudaden gwamnati ake ta sace kudaden gwamnati duk rashin amana ne in akwai amana ba za a yi wannan mafi kuma da tsaye duka rashin amana ne wannan babu amana nake jin can wasu watanni da suka wuce ai kun ga akwai wata shari'a da aka yi a ta yanki akan cewa a bawa ƙananan hukumomi haƙƙi menene kuɗaɗen su ko su dinga aiwatarwa to an waye gari ga wani gwamna shi yanzu ma ya bullo da wani wayo single account zai yi ma gaba ɗaya zama da nasa da na ƙananan hukumomi duk account ɗin jihar yake shiga ma gaba ɗaya kaga wacce doka ta tahi me kaga ta tahi a banza kaga an bar da son zuciya da sata da ake ba da zalunci da gwamnati da suke ba da ya kamata kowace karamar ko kai a bata haƙƙin nata mata tauri duk abin da zata daidai ma in ma watsarwa da zai ta watsar mana kun ga irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ya kamata a ce lalle wallahi mu a karan kanmu tukunna mun zama tas mun gyara kanmu wallahi kamar yadda muka sha faɗa idan ka roƙi Allah wanda yake zalunci sai ya daina amma kai ma a cibiman ɗinka a zuciyarka dama ce baka samu to ya za a yi ka ji daɗi ya za a yi rayuwa ta kyau ya za a yi rayuwa ta kyau ka yi haƙuri a matsayin da Allah ya ce da kai Allah subhanahu ta'ala kowa ya yi masa arzikinsa sai dai in ka raina naka ai da Allah ya ce wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi sai ce fa man ladhi kud wa man ladhina fuddilu bi radin rizqin ala ma malakat aymanuhum wa hum fihi sawa kowa da irin arzikin da Allah ya masa kuma wanda duk mun dunkule arziki guda ɗaya mun dora shi a hanya ɗaya shine in kana da kuɗi kai ne mai arziki in baka da kuɗi kai matsiyaci ne wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane ba wannan fitira Allah ya halice mu ba kuma haka ya dora mu ba kowa da arzikin da Allah ya masa yanzu idan ka kalla baka ganin wani yana da tarin kuɗin amma kai baka da kuɗin akwai abin da in kai har ya mutu ba zai iya yi ba duk iya kokarin sa ba zai iya yin wannan abu kai kuma Allah ya arzuta ka da ka iya yin wannan abu yanzu wannan kaɗan bai ishe ka ishara ba wannan kaɗai bai isa ishara ba za a ga wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne kuma wani janib din wani ba zai iya yi ba in zai kwane ya ina yana abin ba zai iya ba domin Allah bai nufin shi da iya ba kaga da sai kowa sai ya hakuri ya tsaya a manzilarsa lalle wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu san iyayen mu suna da haƙi a kanmu mu san iyayen mu suna da babban girman haƙi a kanmu musamman mahaifiyarka wallahi mahaifinka sai ya ce tur da kai su goma kila kana garau amma wallahi mahaifiyar mutum ta ce tur da hiso ɗaya wallahi ina faƙaɗa kasar kusura da mobina wallahi ya taɓe ya taɓe saboda girman wahala amma kaga da Allah ya zo sai kuma ya fifita uba wajen iko da ɗa a kan uwa saboda menene Allah ya haka saboda ciyar wanda kake ba wani abu ne ba dan wannan abin da kake kawa gida ai da Allah ya ce da Allah yake mana magana ke ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sai yace ai bima fadalla ai bima anfaqu abinda kake ciyarwa wannan ciyarwa da kake shine falalar da Allah ya maka shine falalar da Allah ya maka dan Allah ya ce su wa karnaki biyuti Allah ya ce su tabbata a gidaje an killace su su kan kayan karau ne kayan ado ne so ake asisarta su don haka kai Allah ya baka dama ka tafi kai fankan fankan din duk abin da zaka yi ka kawo gida to ya yan uwa a cikin addinin musulunci lallai mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mu ne da hankali da tunani da nazari da kuma dukkanin nizam ɗin da ya tsare mu ya tsara mu bambanta da dabbobi amma yau a Najeriya kusan rayuwar da ake yi kaɗan ta ɗara ta dabbobin shi ne gaskiyar magana ba dama a daidaita amma kaɗan ta ɗara yanzu yau a Najeriya duk girman Najeriya babu wani mutum ɗaya da ya wuce a zage shi babu wani wanda ya wuce a ci masa mutunci babu wani wanda ya wuce a walakanta shi duk ƙasar nan haka kenan babu wani wanda ke da sai kenan ba wanda ya sai faɗa babu to ko dan Allah al'umma da suke zaune suke rayuwa irin haka dan Allah ina za su zauna lafiya dan girman Allah kuna gara zauna lafiya al'ummar take irin wannan ya ra'ayi ta zauna lafiya wallahi ba dama mu zauna lafiya wallahi ba zai yi ba dole yadda muka sani a cikin tsari na da Allah ya halicci ɗan adam ya masa tsari akan shugabanci kuma biyayya da da'a ga shugabanci yanzu Allah ya ce ba ya halitta ko mutane uku ne inda su tafiya a samu ɗaya ya zama shugaba na yadda ka zama shugaba na dole ne in maka biyayya in maka da'a amma shugaba yadda za in zo in gaya ma duk abin da nake so in zage ka in ci maka mutunci in gaya maka abin da nake so kai ma farko bai na ku me bambanci na da kai menene bambancin ya kamata wanda yake shugaba a daren shi a mukamanta shi to abin da yake hadafal manshuku kowa akwai a cimi ma a tare da shi kaga tunda shi bai gyaru ba kai ma baka gyaru ba kaga kenan ya ta tafiyar babu gyara babu gyara amma wallahi mutuka kai mubi ka zama mutumin kirki wallahi shi ma wanda kake mabiya dole sai ya zama mutumin kirki dole sai ya canja wallahi dole sai Allah ya canja Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi inna Allah ma yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane sai dai su mutanen su canja wa kansu irin tsarin da suke kai irin tsarin da Allah ya tsara musu akai sai su kauce to shi ma kuma Allah sai ya tafi ba su sai ya ga su tsaya da iyawarsu wallahi jaraba wannan da Allah ya mana wallahi Allah ya mana jarabawa ne ga zamu iya tsayewa da kanmu ne ko ba za mu iya ba wallahi Allah rabuwa da mu kawai wallahi shine muke cikin wannan jarabawa kuma wallahi Allah ba zai waiwaye mu wallahi har sai mun koma gare shi wallahi sai mun koma ga Allah mu ko muna so ko ba masu wallahi dole wata ran sai an yi daidai din sai an sai an bincika an dawo daidai din dole ku kalla ku gani kafurai ko wanda ba su da nazari ma ba su da tunani ba su da hankali akwai abu akwai shekaru da suka wuce akwai wani abu da ya faru a Ingila aka dinga samun yan bindiga kawai sai su ga mutum su harbe su ai ba sojoji suka fito da su an kamo waɗannan wallahi majalisa suka hira suka ce kai akwai abin da muke isra ba daidai ba shine Allah ya mana haka akwai abin da muke mu gyara akwai zaluncin da muke su da wanda suka zo mana demokradiyyar irin wannan abin suke yi wallahi ba haka suke ba Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu Allah ya agaje mu Allah ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik